الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوتا المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da sha nawa yau sha biyar ko? sha hudu? to sha hudu ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine darasinmu na farko a cikin sabuwar shekara ta musulunci a cikin wannan wata mai alfarma wanda yana ɗaya daga cikin ashhurul hurum wato watan almuharram muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya yafe mana kurakuranmu da muka gabatar a shekarar da ta wuce sannan muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya sada mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan sabuwar shekara allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuzari wajen bautata masa a cikin wannan sabuwar shekara da ragowar kwanakin da suka rage mana kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar muminai aisha allah ya kara mata yadda domin ci gaba da karatu da muka saba yi duk mako a cikin wannan littafi mai albarka na al'imanu biliyomil akhir wallafar babban malami dr muhammad aliyu sallabi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 60 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata muna cikin bayanai ne akan al'amuran da za a tambayi bawa akan su ranar tashin alkiyama daga cikin abubuwan da muka karanta shine akwai ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa bawa a duniya daga cikin abin da Allah ta'ala zai tambayi bayi akai akwai alkawari daga ciki akwai ilimi ji gani da kuma ainihin wato alfu'ad zuciya daga cikin abin da Allah ta'ala zai tambayi bayi a kai shi ne wato a waɗanda suka ɓatar da mutane sannan Allah ta'ala zai yi tambaya game da addini da kuma taimakon addini zai kuma yi tambaya game da alkur'ani da kuma shin an yi aiki da alkur'ani ko ba a yi ba sannan Allah maɗaukakin sarki zai tambayi bawa game da sallah shin bawa ya yi sallah sannan wace irin sallah ya yi ya yi irin sallar da Allah ta'ala yake da bukata ko kuma irin wadda shi yake da bukata ya yi a lokacin da Allah ta'ala yake da bukata ko kuma a nasa lokacin da shi yake da bukata wanda mun karanta hadithi wanda ya zo cikin sayihul jami wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abinda za a yi wa bawa hisabi da shi ranar tashin alkiyama shine a cikin ayyukansa shi ita ce sallah idan ta yi kyau to insha Allah ya rabauta idan kuma ta ɓaci to alama ce ta tabewa da asara Allah ya kiyaye sannan za a tambayi bawa komai da komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafafuwan bawa ba za su gushe ba ranar tashin alkiyama a gaban ubangiji har sai an tambaye shi abubuwa guda hudu an tambaye shi rayuwarsa ya aka yi ta ƙare ƙuruciyarsa ya aka yi tsufa ya cin masa sannan dukiyarsa ina ya samu kuma ta ina ya kashe sannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi kowane iri ne ya yi aiki da shi ko bai aiki da shi ba irin aikin da Allah yake da bukata a yi da wannan ilimin ya yi ko kuma wani aikin ya yi daban duk zai yi wa Allah bayani sannan muka shiga ainihin wato gaba ta hudu alkawa'idun lati yuhasabul ibadu ala asasiha muka karanta wasu daga cikin ƙa'idojin da a kansu Allah maɗaukakin sarki yake yi wa bayansa hisabi na daga cikin ƙa'idojin da Allah ta'ala yake yi wa bayi hisabi a kai shi ne adalci akwai ƙa'ida ta adalci na Allah maɗaukakin sarki cikakken adalci daga cikin murahun da Allah ta'ala zai ɗora hisabi a kai ranar tashin alkiyama akwai murhun adalcin Allah cikakke wani ba'ul mawazin alƙisɗal yau milkiyamati fala tuzulamu nafsun shai'a وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين da sauran ayoyin da suke da alaka da irin wannan Allah ta'ala ba zai zalunci bawa komai ba duk komai kankantar aikin da bawa ya aikata to Allah ta'ala zai masa hisabi da wannan aikin za mu tashi abu na biyu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala la yatahammalu ahadun ذنب أحد لا يتحمل أحد ذنب أحد ba wanda zai ɗauki laifin wani wannan yana daga cikin abinda wannan murhu na hisabi ranar tashin alkiyama murhu na farko mun karanta satin da ya wuce na sake tuna mana shi yau shine murhun adalcin Allah cikakke murhu na biyu shine ba wanda zai ɗauki laifin wani ma damar aikin wani ne ya yi shi to shi zai ɗauki kayansa yana daga cikin ƙa'idar da Allah ta'ala ya shimfiɗa wajen yin hisabi a wannan ranar kowa kayansa zai ɗauka ba wanda zai taya wani ɗaukan kayan wani ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله تعالى ce ولا تكسب كل نفس kowace rai ba za ta tsururuci wani aiki ba ba za ta aikata wani aiki ba illa alaiha face aikin yana kanta kowace rai abinda ta aikata wannan nauyin aikin zai dawo kan wannan ran wala taziru waziratun babu wata rai mai laifi da za ta ɗauki laifin wata ran daban shine wala taziru waziratun wizra ukhra waziratun wata rai mai laifi wala ta ziru ba za ta ɗauki wizra ukura laifin wata ran ba ba za ka aikata aiki ba ɗauki nauyin aikin a ɗora wani in ka ga an yi haka to ba ta babin zalunci ba ta babin kisasi ta babin zamiya ka cutar da wani a nan duniya ka danne wani haƙƙi a nan duniya kuma an je lahira ba abun biya to a nan kam za a iya ɗauko nauyin wani a ɗora a kan wani dan ai bala ba dan ai zalunci ba amma in ba dan haka ba ba wata rai da za ta tsururutar wa kanta mummunan aiki sannan a ɗauki wannan mummunan aikin a ɗora wata rai Allah baya haka cikin ƙa'idojin hisabi a wannan ranar ka kiyaye akwai wannan kowa kaga an yi masa hisabi a iya doron aikinsa aka yi masa hisabi ba a ɗauki aikin wani aka lafta masa ba Allah madaukakin sarki ya ce summa ila rabbikum marji'ukum sannan izuwa ga ubangijinku ne makomar ku take fayunabbi'ukum ubangiji ta'ala zai ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifun game da abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sarana tashin alkiyama wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace am lam yunabba bima fi suhufi musa وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى الله تعالى يتي أم لم ينبأ ko ba a ba da labari ba ne bi ma fi suhufi musa game da abin da ya zo cikin takardun da aka ba wa annabi musa ba an ba da labari ba tambaya allah ta'ala yake shin ko ba a ba da labarin abin da takardun da aka ba wa annabi musa suka kunsa ba wa ibrahim allazi waffa ko kuma ba a ba da labari ba game da takaddun da aka ba wa annabi ibrahim allazi waffa wanda ya cika bauta ga allah maɗaukakin sarki cewa Allah ta ziru wa ziratu ashe ba a alkur'ani ba duk annaban da suka gabata Allah ta'ala yana reference da littafin da aka ba annabi Musa da annabi Ibrahim yake cewa am lam yunabba ko shin wai ba a ba da labari bane bima fi suhufi Musa game da abin da ke cikin suhufi Musa takaddun da aka aiko annabi Musa da su wa Ibrahim ko kuma ba a ba da labari ba a cikin takaddun da aka ba wa annabi Ibrahim allazi waffa wanda ya cika cikakkiyar bauta da da'a ga Allah madaukakin sarki cewa Allah taziru waziratun wata rai mai laifi ba za ta ɗauki nauyin wata ran ko laifin wata ran ba iya laifin da ta aikata shi kaɗai za a ɗora mata sannan wa allaisa lil insani mutum ba a yi masa hukunci illa bi masa sai da abin da ya aikata wa anna sa'ayahu kuma hakika aikin kowane mutum saufa yura da sannu za a ganshi in kyakkyawa yayi za a gani idan mara kyau yayi ma za a gani summa yujzahu sannan a saka masa aljaza al'aufa cikakken sakamako ma'ana Allah ta'ala yana so ya nuna mana a cikin waɗannan ayoyi a cikin suhufi Ibrahim wa Musa ma Allah ya yi bayanin cewa ba wata rai da za a ɗauki laifin wata ran a ɗora mata ba a yin haka kowane rai kowace rai za ta ɗauki laifinta za ta ɗauki aikinta sannan ka'idar Allah ma wa allaisa lil insani illa ma sa'a in kai sallah kanka kaiwa wani ba zai maka sallah ba zai sallah a madadinka ba in kai azumi kanka kai wa azumi ba wani ba zai azumi a madadinka ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a shi yasa suka ce yanzu idan mutum ɗansa ko kuma wani sallah zai iya ba wani ladan sallar ko in yi azumi ya ba wani ladan azumin wasu bisa wannan ka'ida suka ce a sai dai ɗansa ne idan mutum ɗansa ya yi wata ibada ya bashi bayarwa za ta iya zamantowa karɓaɓɓiya me yasa suka ce saboda ɗan samamin sa'ayi yana cikin sa'ayinsa ai shi ne ya je ya kwadago ya samu kuɗi ya biya sadaki ya auri mahaifiyarsa ya ciyar da ita ya tufatar da ita ya ba ta mazauni ya kula da lafiyarta har aka samu cikinsa har aka haife a shi ma sa'ayinsa ne da haka wa an laisa lil insani illa ma sa'a ɗan mutum shi ma yana cikin sa'ayinsa amma dai abin da ake so a nuna maka anan idan mutum ya yi kato bara ya kasassaba shi kadai zai dauki kasassaba sa ranar tashin alkiyama idan mutum ya yi kyakkyawan aiki zai ga kyakkyawan aikinsa kaga abu na biyu kenan cewa wannan ranar wata irin rana ce da babu kara wata irin rana ce da babu kun karfi wata irin rana ce da ba solidarity babu domin daga cikin ka'idar hisabun shine akwai adalcin Allah cikakke sannan na biyu daga cikin ka'idar hisabi shine ba a dora kowa laifin wani kowa iya aikinsa zai dauka na uku ittila'ul ibad ala ma qaddamuhu min a'malin ittila'ul ibad wato tsinkayar da bayi alama ƙaddamu bisa ga abin da suka aikata min a amalin na ayyuka za a nuna wa bayi ayyukan da suka aikata ƙwala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce yau mata jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhbara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah ta'ala ya sake faɗar daga cikin ka'idar wannan ranar yauma wani irin yini ne wata irin rana ce tajidu kullu nafsin kowace rai za ta samu ma'amilat duk abin da ta aikata ma nan ya kunshi komai kankantar abin da mutum ya aikata min khairin na alkhairi muhdara gashi an halarto da shi rana ce da karka ga tsawonta karka ga ai duniyar nan an daɗe karka ga kaza a rana ce da kowa tun daga kan annabi adam har a naɗa ƙasa kowa akwai bayanansa daki-daki da abin da ya aikata duk suna nan to rana ce da wato za a halarto wa kowace rai abin da ta aikata na alkhairi Allah ta'ala ce wa ma'amilat min su'in da kuma abin duk da ta aikata na mummunan aiki duka shi ma za a halarto da shi a wannan ranar ne tawaddu ita rai za ta dinga buri ta dinga fata lau anna bainaha ina ma dai a ce bainaha tsakaninta ita wannan ran wa bainahu da shi wannan mummunan aikin amadan ba'ida ina ma a ce akwai wani fage mai nisa tsakaninsu ina ma a ce akwai wani irin tazara mai faɗin gaske tsakanin rai da wannan mummunan aikin ma'ana rana ce da rai za ta dinga buri ina ma bata aikata wannan aikin ba ina ma a ce ita tana mahudar rana laifin yana mafaɗar rana wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa shine wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku kansa wallahu raufun Allah mai matukar tausayi ne bil ibad ga bayansa tsabar tausayi ba wanda ya kai Allah amma duk da haka wasu sun cancanci Allah maɗaukakin sarki ya yi musu uku ba shi sa aka ce dukkan ayyukan za a kawo su da masu kyau da marasa kyau ba wanda Allah ta'ala zai zalunce shi a wannan ranar in an kawo kuma za a auna ne wanda ya yi rinjaye shi kenan da haka rana ce wadda kaji yanayinta duk abinda mutum ya aikata mai kyau za a kawo shi duk abinda mutum ya aikata mummuna shi ma za a kawo shi wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wa wudi'a alkitab fatara almujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ووضع الكتاب ذا أجي لتابي ريكورد بوك duk na rikodin ɗin ayyukan muta za a ajiye littafi fataral mujrimina a ranar za a ga mujrimai masu laifi kafirai mushfikina a firgice a tsorace mimma fihi daga abin da ke cikin wannan littafin gashi dai ba wani ne aikin aka ɗauka aka shigar maka aikin da mutum ya aikata ne tun da an ce ba za a ɗauki aikin wani a sa a cikin naka ba kuma mala'iku za su yi kuskure ba wajen kirga adadin laifuka da alkhairi a samu mistake a ce an ƙara maka wata namba na wani laifi da baka aikata ba ba wannan ranar ba ce don haka Allah ta'ala ce za a ajiye wannan littafin a nan ne mujirmai masu laifi mushfiki na za a gansu suna tsorace mimma fihi daga abin da ke cikin wannan littafin waya kuluna suna cewa ya wailatana ya kai can mu ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha menene ya samu wannan irin littafi wannan wani irin littafi ne da babu rufawa wannan irin littafi ne da baya dan sakaye wani abu ya dan buya ya makale baya barin kankanin aiki wala kabiratan ballantana babban aiki illa hasaha face ya lissafe shi wani irin littafi ne wanda duk abin da aka yi ya lissafe shi duk kankantarsa kuma an an lissafa da shi yana nan a rubuce Allah ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu habira wa wajadu sai gashi sun samu ma amilu duk abin da suka aikata habira gashi an kawo kowa kuma nasa gashi ba nan Najeriya bane ko kuma a nan duniya da in an yi wata kasassaɓa rekod ɗin kawai a sa wuta a ce gobara ta tashi a gurin an ma rasa rekod ko ko kuma a ce an yi ruwan sama ma an yi ambaliya duk kayan rekod ɗin duk gaba ɗaya da takaddun da waye duk ruwa ya ambaliya ruwa an tafi da su ko kuma a waye gari ma a ce an nemi littafin an rasa Allah ta'ala ya ce wa wajadu ma amilu hadira duk abin da suka aikata gashi an hararo shi wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalintar kowa na hudu mudha'afatul hasanat mudha'afatul hasanat duna sayyi'at daga cikin ka'idar hisabun wannan ranar rubanya kyawawan ayyuka banda miyagun ayyuka kaji wani adalci ka ji wani tausayi shi sa waccan ayar Allah ya rufe ta wallahu ra'ufun bil ibad kyakkyawan aiki ninka shi za a yi mummuna aiki kuma ba za a yi ninka shi ba duk mummunan aikin da mutum ya yi guda ɗaya ɗaya za a rubuta amma duk kyakkyawan aiki kuma goma za a rubuta daga nan kuma zai ci gaba da hauhawa zai ci gaba da hauhawa zai iya kaiwa ɗari bakwai ila abawafin kafira kamar yadda manzo Allah ya faɗa har zuwa adadin da shi kansa Allah shi kaɗai ya sani to ka ji wani irin ka'ida ta wannan fa a tattare da hakan fa za a samu yan wuta duk da cewa ana ninninka a rubanya kyawawan ayyuka sannan su kuma miyagun ayyukan ba a ba a rubanya su قال تعالى ubangiji ta'ala ce in tuqridu Allah qardan hasana idan kuka bawa Allah rance kyakkyawa kyakkyawar rance yudha'ifhu lakum Allah zai rubanya muku wa yaghfir lakum kuma zai gafarta muku wannan ayar tana nuna cewa Allah in kai kyakkyawa rubanyawa yake in ka taimaki addinin sa rubanya maka zai in ka bashi rance to kyakkyawar rance ka ba Allah da aka sani Allah ta'ala ya tashi shi kuma ba iya abin da ka bashi zai dawo ma da shi ba zai rubanya sau wani adadi da ba sani ba sannan kuma ga gafara za ta biyo bayan rubanyawar wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ce man jaa bil hasana duk wanda yazo da kyakkyawan aiki falahu ashru amsalha yana da lada goma kwatankwacin wannan idan mutum yayi tasbihi ba lada ɗaya za a bashi ba goma za a bashi idan yi wa annabi salati sau ɗaya goma lada goma za a bashi in ya karanta alkur'ani manzo Allah ma ya faɗa don harafi ɗaya lada goma za a bashi in kuma ya aikata mummuna ba za a bashi mummuna guda goma ba ɗaya za a bashi man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha Allah ya ce wa man ja'a bis sayyi'a duk kuma wanda ya zo da mummunan aiki fala yujza ba za a saka ba akan mummunan aiki illa mislaha sai kwatankwacin mummunan aikin iya shi kadai za a rubuta wa hum la yuzlamuna su ba za a zalunce su ba can da kai kyakkyawan aiki Allah ya baka goma falala da kai mummuna aka baka guda ɗaya adalci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda aikinsa ne zai kai shi aljanna ba wanda aikinsa ne zai tseratar da shi daga wuta aka ce har kai ya ma'aikin Allah ya ce hanni illa an ya tagammadan an ya tagammadani Allah bi rahmatin min ni ma sai dai Allah ya lullube ni da rahama saboda kaji yanda Allah yake mu'amalantar bayansa in suka yi kyakkyawa goma yake basu in suka yi mummuna ɗaya yake rubuta ƙwala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce matsalullazi na yun fi ƙuna wa amma sayi'a amma mummunan aiki fala tujza illa mitlaha ba za a saka wa wanda ya aikata ta ba sai kwatankwacinta ƙwala ta'ala man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mitlaha duk wanda ya aikata mummunan aiki ba za a saka masa ba sai kwatankwacin abin da ya aikata qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misalin waɗannan da suka ciyar da dukiyoyinsu a cikin tafarkin Allah kama habbatin Allah ta'ala ce kamar misalin ƙwaya ce ta shinkafa ko alkama ko masara ko wani abu mai kama da haka da ake shukawa a cikin ƙasa amma ya tashi ambatat sab'a sanabil idan mutum ya shuka ƙwayar gero ɗaya ko alkama ko wani abu mai kama da haka sai ta toho ta tsarar da sab'a sanabil zangarniya guda bakwai asalin ta ƙwaya ɗaya ce amma da ta tashi sai ta fito da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a jikin kowace zangarniya guda ɗaya kuma mi'atu habba za ka iya samun ƙwaya ƙwaya guda ɗari ba Allah ba yake irin wannan kyautar ƙwaya ɗaya mutum ya tona ƙasa ya sa amma tana fitowa zai ta fito da zangarniya ma guda bakwai kowace zangarniya in aka cashe ta aka sussuke ta sai a samu ƙwaya ɗari kuma a cikin kowace zangarniya wallahu yudha'ifu liman yasha Allah madaukakin sarki yana rubanyawa liman yasha ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwar falala ne alim kuma masani ne hadha fadlu wannan wata falala ce darabahu Allah da Allah ya buga misalinta litadhi'ifu thawab sabida rubanya lada liman anfaqa fi sabili ga duk wanda ya ciyar da dukiyarsa a cikin tafarkin Allah wabtigha'a mardati da kuma neman yardar Allah subhanahu wataala duk wanda ya ciyar da dukiyarsa a cikin tafarkin Allah ya ciyar da dukiyarsa dan neman yardar Allah to kaji irin yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa duk lokacin da bawa ya bada sadaka fi sabilillah to wannan sadakar Allah ta'ala yakan rike ta yakan karbe ta da hannun dama zai ci gaba da tarbiyyantar wannan sadakar ya ci gaba da renanta ta ci gaba da girma tana fadi tana burinƙasa tana ainihin haɓaka kamar yadda ɗayan ku yake renan ɗan dabbarsa an aka ce an haifi ɗan ƙaramin ɗan dabba za a ga mutum yana ta renansa yana ta renansa yana ta renansa har wata rana in sa ya zama bujiminsa to haka Allah ta'ala ke renan kyawawan ayyukan bayansa in suka yi har su kai inda suka kai wa annal hasanata kuma hakika lallai alhasanata kyakkyawan aiki tudha'afu ana rubanya shi bi ashri amsalha da lada goma irinsa ila sab'i mi'ati dha'ifin har zuwa ribi ko ninki 700 wa min fadlillahi tabaraka wa ta'ala yana daga falalar Allah tabaraka wa ta'ala annal mu'min lalle mumini alladhi yahimmu wanda ya himmantu yayi nufin bi amalil hasanati bi fi'il hasanati ya himmantu wajen kokarin yin kyakkyawan aiki walakinahu la yaf'alha sai dai la yaf'alha bai aikata ba wani dalili ya sa ya yi niyya ya yi himmanci yana so ya kyauta ya yi kyakkyawan aiki sai wani dalili ya taso ya hana shi bai samu damar yin wannan kyakkyawan aikin ba to tun da ya himmanci ya yi niyya to kutabu lahu hasanatun kamila za a rubuta masa lada cikakke ya yi niyyar ya yi kyakkyawan aiki amma bai samu damar yi ba wai wannan niyyar ma Allah ba zai tabar da ita ba zai sa a rubuta masa lada cikakke wallazi ya himmu bi fi'li sayyi'a sannan wanda ya yi niyya ya himmantu yake so ya aikata wani mummunan aiki thumma tudrikuhu makhafatallah sannan tsoron Allah ya kama shi ya riske shi sai ya ga kai ba zai iya aikatawa ba sai ya fasa fayatrukuha sai ya bar wannan mummunan aikin tuktabu lahu hasanatun kamila shi ma za a rubuta masa kyakkyawa cikakkiya ya yi nufin mummunan aiki amma ya ji tuno tsoron Allah ya ji tsoron Allah bai aikata ba to wannan niyyar tasa da ta canza daga aikata mummunan aiki sakamakon tsoron Allah ya fasa to shi ma wannan Allah ba zai tabar da wannan kokarin ba Allah ta'ala zai sa rubuta masa lada cikakke عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يا تبت دقى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي دقى أبين دي يرويته دقى أبنججن سبحانه وتعالى كو عز وجل قال يتي إن الله كتب الحسنات والسيئات lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kyawawa da munana ya rubuta kyawawan ayyuka ya kuma wato rubuta miyagun ayyuka thumma bayyana zalika sannan yayi bayanin haka ya ce wannan mai kyau ne abu kaza kyakkyawan aiki ne abu kaza kyakkyawan di Allah yayi bayani sannan yayi bayanin abu kaza mummunan aiki ne abu kaza mummunan aiki ne faman hamma bi hasana duk wanda yayi nufin yin wani kyakkyawan aiki falam ya'malha amma bai samu damar aikatawa ba kataba Allah kataba Allahu inda Allah zai rubuta a gare shi hasanatan kamila wato kyakkyawa cikakkiya fa in huwa hamma biha idan kuma yayi nufin aikatawa din fa amilaha kuma ya aikata kataba Allahu lahu ashara hasanat Allah zai rubuta masa kyakkyawa guda goma ila sab'i mi'ati da'ifin har izuwa ribi 700 ila adhafin kathiratin har izuwa ninki mai yawa wa man hamma bi sayyi'atin wanda yayi nufin yin mummunan aiki falam ya amalha amma bai aikata ba saboda tsoron Allah ba dan bai samu dama ba an bayyanta yawa wanda ya nufin mummunan aiki amma tsoron Allah ya sa ya fasa da shi ake magana ba wanda ya nufin mummunan aiki amma bai samu damar da zai yi mummunan aikin ba ya yi niyya cewa yau in ya je wajen ainihin wato wanda yake suke lalata sai ya yi lalata da ita sai ya je aka ce ba ta ko ya je aka ce ba ta da lafiya wannan ne kawai ya sa abin bai yiwu ba ba shi yake magana ko kuma ya ce yau in ya samu kuɗi zai kaza sai Allah ya hana shi kuɗin rashin samun kuɗin shi yasa bai cake ba dama cewa in ya samu zai ɗan watsa 'yan ƙwayoyi to kuma sai kuɗin cakewar ba samu ba to yanzu kaga wannan fasa wadda ya ba dan Allah ya fasa ba an fahimta ko kuma yana so ya shaki aya amma kuma yana tsoron HIV to wannan tsoron HIV ne yasa kawai bai fada bai tsunduma ba amma gaskiyar magana abin da ke cikin zuciyarsa kenan amma kabari salamu alaikum ce kawai take taka maburki shi ma kaga ba wannan ake magana an fahimta ko da haka wanda ya yi nufin yin mummunan aiki kamar wancan wanda ainihin wato hadithin nan na cikin riyadu salihin na wanda ya je zai fasikanci da wata mata har ta ba shi dama har ya samu kuma ya yi kaza ya kaza kawai tuno tsoron Allah ya fasa to irin wannan ake magana to duk wanda ya yi nufin mummunan aiki falan ya amalha amma bai aikata ba saboda tsoron Allah ya faɗo masa sai ya ji ba zai iya ba katabaha Allahu lahu indahu hasanatul kamila Allah ta'ala zai rubuta masa hasana wato kyakkyawan aiki cikakke fa in huwa hamma biha idan kuma yayi nufin aikatawa fa amilaha kuma yaje ya aikata mummunan aikin katabaha Allah lahu sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa mummunan aiki guda daya ka duba tausayin Allah madaukakin sarki can yayi nufin kyakkyawan aiki bai yi ba an bashi lada ya yi nufin kyakkyawan aiki ya aikata an ba shi lada goma zuwa ɗari bakwai har zuwa ninkin baninkin nan kuma a hannu guda ya yi nufin yin mummunan aiki bai sami yi ba aka ba shi lada kuma da ya samu dama ya aikata ɗin kuma aka rubuta masa zunubi guda ɗaya maimakon zunubi guda goma kuma daga nan zuwa zunubi ɗari bakwai daga nan ila azafin kasira shi ma Allah maɗaukakin sarki sai ya zamanto baya mu'amalanta bayansa da irin wannan yanayin تبديل السيئات حسنات تبديل السيئات حسنات wato musanya miyagun ayyuka su koma kyakkyawa Allah ta'ala yakan mu'amalanci bayansa da haka miyagun ayyukan ma Allah ta'ala ya juyar da su ya rikidar da su su koma kyawawan ayyuka qala ta'ala ubangiji ta'ala ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله تعالى باين لسافو سليففكا تندق وعباد الرحمن إن كذوا الذين ainihin wato la ya da'una ma Allah ilahan akhar wannan laifuffuka sai Allah madaukakin sarki yake cewa man yaf'al zalika yalqa athaman yudha'af lahu al'azab yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana sai ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai wanda ya tuba wa amana ya inganta imaninsa wa amila amalan salihan ya dawo yayi aiki aiki kyakkyawa ya maye gurbin wancan mummunan aikin da kyakkyawa kamar yadda yanzu cikin hadisin jundub bin junada da mu'ad bin jabal ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqillah haythu ma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha shine nan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan yazo ya dawo yayin kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya ce fa ulaika irin waɗannan waɗanda sun yi ba daidai ba amma yanzu sun dawo sun tuba tuba ingantaccen tuba sun jaddada imaninsu sun zama mutanen kirki sun zo suna yin ayyukan nagarta irin waɗannan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat Allah ta'ala yana musanya miyagun ayyukan da suka yi su koma kyakkyawa wa kana Allahu ghafurur rahima Allah madaukakin sarki mai gafara ne kuma mai jin kai ne wa hadha min rahmatillah wa fadlihi 'alal mu'minin wannan yana daga cikin rahamar Allah da falalarsa ga muminai an yi baddila sayyi'atihim hasanat ya musanya miyagun ayyukansu su koma kyawawan ayyuka Allah ta'ala ka musanya miyagun ayyukan mu su koma kyawawa Allah ka ba mu ikon tuba da jaddada imani da yin ayyuka na gari khamisan na biyar iqamatu iqamatu shuhudi 'ala nas kafa shaida akan mutane kafa wa mutane shaida ranar tashin alkiyama Allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala la ya hataju ila man yukhbiru bai da buƙatar wanda zai dinga bashi labari an ibadihi game da bayinsa baya da wannan buƙatar Allah ba shi da buƙatar sai ya samu wani mai zuwa ya kawo man rahoto sai ya samu mai zuwa ya bashi labari ai bawanka kaza yayi kaza bawanka kaza yayi abin kirki yace to madalla madalla wani shi kuma yayi tsiya a a wani Allah bai da buƙatar waɗanda za su dinga kawo masa rahoto aw yushhida alaihim ko kuma wanda zai dinga ba da shaida a kansu bima fa'aluhu game da abin da suka aikata Allah baya yi da buƙatar haka illa annahu subhanahu sai dai cewa Allah subhanahu wa ta'ala min kamali adlihi saboda cikar adalcin Allah wa i'zaran lil alamin da yankan hanzari ga bayi aqama alaihim shuhud Allah ya tsayar ya kafa musu shaidu in mutum ya aikata sai a ce to ku mala'iku ku daukan mun record ku zama shaida kuma gabobinsa kun gani kotu kuma ku zama shaida Allah baya bukatar sai yayi haka amma saboda zunzurutun adalcin Allah ya ƙara fitowa yankin hanzari ga ɗan adam ya sake bayyana shi yasa Allah ta'ala ya kakkafa wasu shaidu mala'iku su zama shaida ainihin su kansu gaɓoɓin ɗan adam su zama shaida gurin da mutum ya aikata abin ya zama shaida Allah ya kakkafa wasu shaidu shine aqama alaihim shuhud Allah ya tsayar musu da shaidu ya kafa musu shaidu wa nawwa'a tilka shuhud ya kuma nau'anta waɗannan shaidu din ba abu ɗaya bane yake zama shaida Allah ya nau'anta shaidun abu kaza da abu kaza da abu kaza duk su zama shaida akan ayyukan da muke aikatawa da aka ka daina ruɗuwa da zuciyarka ka dinga ganin ai yanzu ka shiga wani sayi ka shiga wani lungu ka shiga wata unguwa ka tafi wani gari ka tafi wata nahiya da ba wanda ya san ka ko ba a gan abin da kake aikatawa ba kanka ruɗi kanka bawan Allah kada ka yarda shaidan ya maka wannan lalata din shaidu suna nan Allah ta'ala kuma ko ba shaida Allah baya bukata shi ya ganka amma dan a kafa maka hujja kuma adalcin Allah ya kuma fitowa shi sa Allah ta'ala ya zuba shaidu ta ko'ina wa kassaraha ya kuma yawaita shaidun ba abu ɗaya ba ya yawaita su nau'i daban-daban kuma da yawa hatta tanqati al-hujaja wai har hujjoji duk su yanke duk hujjar da za ka kama ka ce Allah saboda kaza an yanke ta babu sannan wata rusa al'afwahu ba kuna su zama kurame abu kaza ya zuwa ce kayi kaza ma ya zo ya ba da shaida kaza ya ba da shaida gabobinka sun ba da shaida dole ka zama kurma kai shiru kuma ba baki ba ba shi da ba ka da abin da zaka ce shine wata rusal afwah bakuna su zama kurane ga abubuwa an ce kayi kuma kai kanka ka kasa musu cewa kayi sabida ne sabida ga shaidu nan ta ko ina ake waye da kai wa takarrul jumu' bi adlillahi al-mutlaq kuma jama'a dandazon jama'a duk da suke taron alkiyama su sake tabbatar da adalcin Allah sakakke wanda ba shi da iyaka wa haula'i shuhud waɗannan shaidu ɗin kasura sun yawaita suna da yawa kama qala Allah ta'ala kamar yadda ubangiji ta'ala yace wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban ulaika yu'raduna ala rabbihim ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين الله تعالى يقول ومن أظلم وانين مفي ظالنتي يو أكون مفي ظالنتي ممن افترى على الله كذبا sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah in kana neman cikakken azzalimi ba babu sama da wanda yake gilla wa Allah ƙarya ya yi kwance-kwance sharara ƙarya kuma ya jingina ta zuwa ga Allah Allah ta'ala ce ba mafi zalunci sama da shi ula'ika Allah ta'ala ce waɗannan ya uraduna ala rabbihim za a bujiro da su gaba ɗaya za a kawo su su zo gaban ubangijinsu wa yaqulul ashhadu shaidu su ce ha'ula'i ya ubangiji waɗannan allazina kadhabu ala rabbihim sune waɗanda suka kirkiri ƙarya suka jingina wa ubangijinsu ala ku saurara la'anatullahi ala zalimin tsinuwar Allah da la'antar Allah ta tabbata akan azzalimai to kaga nan al ashhad da yawa cikin malaman tafsiri suka ce al ashhad mala'iku ake magana nan wa yaqulu al ashhad mala'iku su ce haula'i waɗannan ya Allah mu ma shaida ne su ne waɗanda suka dinga kirkiran ƙarya suna jingina maka qala ta'ala ubangiji ta'ala ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ta'ala ce inna lallai haƙiƙa mu lanansuru rusulana lallai tabbas za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya a rayuwar duniya Allah ta'ala ya ɗaukar wa kansa alkawarin taimakon annabawansa da manzanninsa da masu imani tun a nan duniya wa yau mai ashhad da kuma ran da shaidu za su tsaya su ba da shaida kaga kenan a nan Allah ta'ala zai taimaki masu imani zai taimaki annabawansa da manzanninsa sannan ranar tashin alkiyama ma zai taimake su ranar da shaidu ke tsayawa su ba da shaida shine wa yau mai kumul ashhad qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a alkitab wa ji'a bin nabiyyina wa shuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun Allah ta'ala ce wa ashraqatil ardu ƙasa za ta haskaka bi nuri rabbiha da hasken ubangijinta wa wudi'al kitab za a ajiye wannan littafi wanda ke ɗauke da ayyukan da bayi suka aikata wa ji'a bin nabiyyin za a zo da annabawa wa shuhada za a zo da masu ba da shaida wa qudiya bainahum ayi hukunci tsakanin mutane tsakanin bayi bil haqqi da adalci wa hum la yuzlamuna Allah ya ce ba za a zalunce su ba to kaga wannan ayoyi kusan guda uku duk sun tabbatar da cewa lallai akwai shaidu da za su zo su ba da shaida akan ayyukan bayi wa mimma zukira fil qur'anil karim yana daga abin da aka ambata cikin alkur'ani mai girma min iqamati shuhudi ala nas na tsayar da da kuma kafa shaidu akan mutane al'ati ga sunan ayoyin nan wato ga sunan masu zuwa shuhudul mala'ika shaidar da mala'iku za su bayar ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid Allah ya ce wa ja'at kullu nafsin kowace rai ranar tashin alkiyama za ta zo ma'aha sa'iqun tana tare da mai korota wa shahid da kuma mai bada shaida a kanta ai malakun yasuquhu ila al-mahshar kowace rai tana da wani mala'ika da ya ci soke ta yana tunkuɗo ta yana koro ta zuwa taron mahasha sannan wa shahid wa malakun da kuma wani mala'ikan ya shahadu alai da zai ba da shaida akan wannan ran bi a amalihi da ayyukan da ya aikata kaji a nan shi ne ya fito cewa mala'iku za su ba da shaida domin ranar tashin alkiyama lokacin da za a koro mutane zuwa mashar to kowa yana da sa'ik mai koro shi wa shahid kuma yana da mai rike da rakon da ba da shaida akan ayyukan da ya aikata ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce kaga a wannan ayar an nuna mala'iku suna daga cikin masu ba da shaida ubangiji ta'ala ya ce wa inna alaikum la hafizin lalle akan ku akwai masu tsaro musamman yan uwa matasa sun fi gafala sun fi shagala sun fi mantuwa sun fi rafkana a ji a dinga ganin kawai bari a shakata bari a shana bari a miƙe kafa da zarar mutum ya zama baligin nan to shikenan an riga ya shiga cikin sahu wa inna alaikum lahafizin lalle akan ku lahafizina akwai masu tsaro akwai masu kula ya'lamuna kiraman katibin kiraman masu karamci masu daraja kajibi na marubuta ya alamu na mata falu suna sane da abin da kuke aikatawa babu wata kwana ba wani kwari ba wata zaza ba wani kogo ba wani gurin buya da mutum zai je ya buya ya aikata ba daidai ba da waɗannan mala'ikun ba su gan shi ba ko kuma sun ɗauko wannan bayani babu sai dai shaidan da zuciya su nuna wa mutum ko su buɗa masa cewa akwai gafara Allah ta'ala gafurur rahim Allah ta'ala kaza ne mutum ya sani ya ta daddanna waɗannan abubuwan saboda yana hararo waɗancan ayoyi shaidan ya ta yi masa talala yana gaya masa akwai sauran dama kai da kake matashi ne fa kai har yanzu ba kai shekara kaza ba yana gaya maka cewa akwai sauran time kila ma sai ka shekara kaza da haka in an girma tsufa yanzu ko girma yanzu a daidaina abubuwa tutuba to waɗannan abubuwan suna daga cikin abin da za ka rudu kanka da su to kuma babu wanda aka sanar da shi mun karanta bayani akan mutuwar nan ba wanda aka sanar da shi yaushe ne dan haka ya kamata mu zamanto ala basiratin bisa rayuwar mu da shigan mu da fitan mu da sauransu da haka mu sani kowa a cikin mu yana da waɗannan hafaza din wa inna alaikum lahafidin kiraman katibina ya'lamuna ma tafalun wallahi duk abin da ka aikata yana na a rubuce fa haula il malaikatul kiram waɗannan mala'ikun masu girma masu daraja alkatibuna masu rubutu humul ladina yashhadun sune waɗanda kuma za su bada shaida wa yadullu alaihi alhadithu tani wannan hadisin mai zuwa shi ma yana nuni akan haka an Anas bin Malik radiyallahu an an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda قال يجي كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسنتي a wajen ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa dhahika sai manzo Allah yayi dariya fa qal sai yace hal tadruna mimma adhak shin kun san me yasa nake dariya qal mai ruwa ya ce kulna sai muka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne mafi sani qala sai ya ce abin da yasa nake dariya min mukhatabatil abdi rabba ina dariya ne game da irin tattaunawar bawa da ubangijinsa shine mukhataba irin tattaunawar da za ta gudana tsakanin bawa da ubangijinsa yaqul bawa zai ce ya rab ya ubangiji alam tujirni shin baka bani kariya ba baka bani tsaro ba minan zulmi daga zalunci ka ce ba ka zalunci ma'ana yana ishara zuwa ga wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ai ka ce kai ba ka zalunci ya ubangiji ka ba mu wannan satinci din ka ba wannan garancin cewa ba za ka yi zalunci ba ba ka kare ni ka ba ni tsaro daga zalunci ba ka ce ba ka zalunci qal yace yaqul sai ubangiji ya ce bala haka ne na baka tabbaci cewa ba zan yi zalunci ba ba zan zalunce ka ba قال سيتي فيقول سيتي فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني قال فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شهيدا وبالكرام الكاتبين yace to fa inni idan ku haka ne hakika ni la ajizu ala nafsi illa shahidan minni la ajiru ala nafsi ni ma ba zan ba iya ba kaina kariya ba illa shahidan minni sai dai wani mai shaida daga gare ni ko fa inni la ajizu ala nafsi illa shahidan minni yace to ni la ajizu ala nafsi ba zan halatta wa kaina ba illa shahidan minni sai wani mai shaida daga gare ni qal sai ce fa yaqulu kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida yace to babu komai kai kanka ka isa ka zama shaida akan kanka wa bil kiramil katibina shuhuda kuma ga mala'ikun nan masu karamci masu rubutu su ma sai isa su zama shaida za su iya zama shaida qal yace fa yuqtamu ala fihi sai a yumke bakin sai a rufe bakin sa daga nan kawai sai ya daina magana اليوم نختم على أفواههم كنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون في فيختم على فيه سيعرف باكين فيقال لأركانهن تكي سيأتي وقبو من سكوي مغانا قال فتنطق بأعمالي sai waɗannan gaɓoɓin su dinga magana su dinga faɗar ayyukansa ya yi kaza ya yi kaza ya je guri kaza ya yi abu kaza ya yi abu kaza ya ga kaza ya ji kaza ya yi faɗi kaza su yi ta faɗa sun mai khalle bai na huwa bai kalam sannan sai a kyale shi a ba shi dama ya magana sai a buɗe bakin kuma sai a ba shi dama ya magana ƙala sai ce fayaƙun sai ce bu'udan matar da ku gaɓoɓin nasa yake yake yake Allah wadarai da su yace bu'udan lakinna wasu hukan nisanta Allah ya nesa da ku fa an kunna kuntu unadil saboda ku fa nake wannan jayayyar fa nake ta wannan musun fa dan ku tsira kuma kun zo kuna ta fallasa ya rage naku shine fa an kunna kuntu unadil ay ukhasim wa ujadil saboda ku fa nake ta wannan daddagewan ce ban yi ba a ce kayan ce ba haka bane kuma kun zo kuna ta faɗa kun ce kun yi kenan na'am saboda da kanku kone to kuma kun zaɓi ku kone an fahimta to kaga wannan yayi daidai da ainihin wato maganar mahallin shahid dai shine wa bil kiramil katibina shuhuda ma'ana dai akwai mala'iku za su bada shaida to insha Allah an ce lokaci yayi za mu tsaya anan sai mu tashi shuhudun rusuli alaihi musallam abinda muka karanta ya zama daidai Allah shi ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik